العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin ya hudu ga watan zulhijja shekara 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talib da ke nan gandun wambai cikin garin azare don ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi na tazkiyatun nufus na dr ahmad farid hafizahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka ana batuwa kayan asabar hakuri muna jin nau'o'insa muna roƙon allah ta'ala ya kimsa mana haƙuri da dukkan nau'o'in nasa to ana batuwa ƙarƙashin nau'o'in haƙuri asali rabe-raben suna da yawa kan wannan kaso da ake magana ana magana akwai akwai sabrun wanda yake ikhtiyari akwai yake ittirari akwai wanda yake bisa zaɓin mutum akwai kuma wanda yake bayar da mutum ya iya sannan a ƙarƙashi akwai nau'i wanda ya kasance wato mutum yana yin haƙura kan abubuwa da suka bujiro masa kuma abubuwan da suke bujiro mutum akwai wanda za ka ga ya dace da abin da ransa yake so ana buƙatan ya haƙura a kai misali kamar lafiya kamar wadata da waɗansu abubuwa da ake samu na ni'imomi to ana buƙatan haƙuri wajen sarrafa su sannan akwai nau'i na biyu wanda shi kuma ya saba ma abin da mutum ransa yake so to shi ma ana buƙatan mutum ya haƙuri a kansa to a ƙarƙashin wannan ɗin ne aka ambata mana ya rabu shi ma kashe uku wato al-mukhalifu lil hawa din ya rabu shi ma kashe uku akwai al-qism al-awwal sannan akwai athani sannan akwai wanda yake athalif to al-qism al-awwal din ne ake magana akan sa muka tsaya akai wanda shi ma ya rabu kashi-kashi shi ma akwai kashi ɗaya biyu uku da an yi bayaninsu wato haƙurin da ya ɗamfara da abin da mutum yake zaɓinsa shi ne zaɓin haƙurin wajen aikatawa kamar misali biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kamar sallah kamar zakka to irin wannan ana buƙata mutum ya haƙuri alal aƙalli ta fuskoki guda uku kafin ya fara aikin ana da buƙata ya haƙuri shine ya sami ikhlasi sannan lokacin da ya shiga cikin aikin ana bukata ya haƙuri don kada ya gaza ya cika ƙwarya na abin da ake bukata sannan kuma bayan ya kammala aikin nan ma ana bukata ya haƙuri kada ya bujiro da wani abin da zai bata masa wannan aikin nasa to ina tsammani a nan ne aka tsaya kun to za a shiga kaso na biyu kuma har ilo kenan tunda nan kismul awwal ne shi ma ya rabu kashi akwai abubuwa guda uku da suka ɗamfara da shi to alkismul thani shine mala yace mala yadkhulu tahta al-ikhtiyar wato abinda bai shiga karkashin zaɓin mutum ba ba zaɓinka ba ne abin ya bujiro maka ana bukatan hakuri a nan ma wancan an ji zaɓinka ne kai ka zaɓi ka bi Allah to inda ba ka da hakuri ba za ka danne zuciyarka ka bi Allah ɗin ba don waɗanda ba su da hakuri sukan saɓa wa Allah ɗin ne to kaso na biyu shine yanayin da ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar ba ya shiga karkashin zabin ka bane walaysa lil abdi hilatun fi daf'ihi wanda mutum bashi da wata dabara ya kare kansa daga wannan abun abun dole sai ya same shi shi ma ana bukatar yin hakuri anan kamar me malai ce kalmasa'ib kamar musibu musiba idan ta samu mutum ba zaɓinsa ba ne bai isa ya tunkuɗe ba jinya idan Allah ya nufin ya jarabe shi da jinya kawai zai ji bashi ya lafiya ne bai isa ya tunkuɗe ba to haka nan sauran musibu da suke samun mutum a dukiyarsa ko a yanayin kasuwarsa ko a yanayin mu'amala ko a matsayinsa da makamantar irin wannan to ababe ne waɗanda suke musibu mutum bai isa ya tunkuɗe sau ba shi dabara wahiya in ma an takuna mimma la san ali adamiyin fihi ita kuma musiba akwai in ma ta kasance abinda babu wani abin da ɗan adam zai aiwatar ne a cikinta ba abin da ɗan adam zai iya yi kalmauci kamar misali mutuwa in waninka ya rasu ka isa hanawa ba ka isa hanawa musiba ce walmaradi ko jinya musiba ne wadda mutum ba shi da wata dabara ba shi da wata hila kuma bai sai ya tunkuɗe ba kuma ba shi ya zaɓa ba ba zaɓinsa ba ne musiba ta same shi kawai Allah ne ke jehota wasani akwai kuma na biyu ma asabahu min jihatin adamiyyin wato musibar da za ta same ka ta ɓangaren ɗan uwanka mutum ba wai ƙaddara ce daga Allah ba dan adam ne ya sabbaba maka ita ka sabbi kaman zagi mutum kawai sai ya zo ya same ka ya tab zaginka ko cicima mutunci ko ya maka ba daɗi musiba ce kana zaman lafiya ta dama hankali ko ya ma ƙazafi wadda ko duka dan adam ya tare kai ta kwada ma ice saboda bayar da ka iya to kaga musiba ce ko amma ta gefen dan adam ne to duka waɗannan suna da buƙatar haƙuri a cikin su dan mutum ya samu ladan sa a wajen Allah subhanahu wataala to ta yaya mutum zai fuskanci waɗannan da haƙurin musiba ba zaben ta kai ba wadda ta zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma wadda ta zo ta gefen ɗan adam ne ya sabbaba fannau'ul awwal nau'i na farko na musiba shine wadda ta zo daga Allah kenan ta yaya ake son ka fuskance ta lil abdi fihi arba'atu maqamat bawa yana da waɗansu matsaya guda hudu dangane da wannan dole zai samu kansa a matsayi ɗaya daga cikin hudu musiba daga wajen Allah musiba wadda ba ka da iko a kanta jinya ne lalacewar dukiya ne rasa abin nan wani sashe na jiki ko makamantan irin wannan musiba ce to mutum yana da matsaya guda hudu da zai samu kansa a ciki matsaya na farko makamul ajizi wato mutum ya samu matsayin kansa a gazawa karaya ya gaza ya samu karaya eh ragwantaka dole ka iya fassara shi karaya gazawa ragwantaka wato mutum ya ji shi yau kawai kaman Allah ya ƙi shi ko ba haka ba idan musiba ta samu wani baya iya yin hakuri a musiba sai ga cewa kawai Allah mai na maka kaman kwatancin nan bayar wancan lokacin ka ji mutum yana cewa Allah mai na maka to kaga wannan makamul ajizu kenan karaya da gazawa ya kasa samun dauriya wajen fuskantar abin da Allah ya jarrabe shi da shi marar daɗi malai cewa huwal jaza'u shi ne gazawa wa shakwa da kuma kokawa mutum ya dinga kaiwa ƙara Allah kullum ya dinga faɗan musibar da ta same shi kullum ya ta faɗan musibar da ta same shi wannan shi ma karaya ne ma'ana kamar mutum yana kaiwa ƙara Allah ke na wajen jama'a akan matsayin da ya same shi jinyan nan ta wata abin nan har yanzu ina ta fama da ita kaga da yanayin da nake har yanzu ina ta fama da jinyan nan kullun ya ta faɗa misali to kaga ai kaman yana kaiwa ƙara Allah ne na biyu wasani ya ce muƙamus sabr mutum zai iya samun kansa a matsayi na haƙuri wato ya yi haƙuri bai koka abin da Allah ya jarrabe shi da shi ba kuma ya haɗiye ya haɗiye abin da ya fuskanta ya yi juriya ya daure to kaga wannan ai yafi na baya ko wasalisu akwai matsayi na uku wanda yafi maqamus sabr din shine maqamur rida mutun ya yarda mutun ya yarda da abin da Allah din ya jarrabe shi da shi Allah ya jarrabe shi da abu sai ya yarda da hakan zuciyarsa ta samu kwanciyar hankali akan abin da Allah ya jarrabe shi na musiba shi ne abinda annabi ya faɗa ajabar li'amurul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mu'min to kaga ciki ya ce in asabathu darwa'u sabara sai hakuri ba la ya yarda da abinda Allah ya yi ya yarda haka hukuncin Allah din yake ko da wasu na neman ingiza shi wannan abun ba ka ganin wasu ne suka samu hannu ya ce a Allah ne hukunta haka na yarda ba an cire ka a matsayi kai ta faɗi tashi kuma wai sai ka dawo ba ka ga ba a samu arriba ba kenan to arriba to shi ma akwai matsayin da ya wuce shi warwabi'u na hudu maqamu shukr akwai wanda idan musiba ta same shi bari ma ya zambe kare ba bari ma ya haƙura bari ma ya sami yarda a zuciyarsa kai shi ya wuce wannan har gode wa Allah yake yi Allah ya jarabe shi da masifa kuma sai gode wa Allah kaga wannan shine a'lal maratib ko ba wanda ya kai shi ba kowa ke kaiwa wannan munzali ba Allah ka kai mu وهو بأن يشهد البلية نعمة shine mutum ya kai matsayin da zai shaida ya yarda da cewa wannan jarwabawar ni'ima ce ita kanta idan Allah ta ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza ahabba abdan ibtala Allah in yana kaunar bawa sai ya jarrabe shi to wanda yake wannan manzila shine wanda in jarraba ta same sai gode wa Allah shi ya saka hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa Allah madaukaki yana ambata cewa idan Allah ya jarabi bawansa ya amshe masa ɗa da yake ƙauna to sai Allah ta'ala sai tambayi mala'iku mai bawa na ya ce wa huwa alamu kuma Allah shi ne mafi sani mala'iku sai su ce ya Allah bawanka lokacin da ka amshe masa masoyin nan nasa abin ƙaunarsa rabin zuciyarsa ya istirja'i na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce alhamdulillah ai amshe maka ɗa akwai ciwo ko balle a ce mai biyayya mai bin Allah abin ƙauna a amshe shi bari ma a ce kuma yana ƙarami lokacin da ya fi shiga zuciya Allah maɗaukaki ya karɓe kuma sai bawaye istirja'i bayan dan ya rasu kuma ya ce alhamdulillah Allah na gode maka da kai mun wannan babbar jarraba alama kana so na ne ai shine ma'anar ya istirja'i sai ce alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ambatawa mala'ikunsa ya ce to ku shaida bawana na gina masa gida a aljanna wa sammaituhu baital hamd na gina masa gida aljanna kuma na sa ma sunan ma gida gidan godiya to kaga a lokacin da musiba wadda mutum bai isa ya tunkuɗe ta ba ta same shi kaga in ya nuna gazawa da karaya wayo ya shiga uku wayo ya yi wane ne to kaga wannan ya yi asara don duk tambule bulanka da za ka yi duk abin da za ka faɗa duk kururuwar da za ka yi abin dai da Allah ya kaddara ya auku to ashe abin da ya kuma ka alal aƙalli ka kai makami na biyun na shine makamus sabr ka sami yin haƙuri akan abin da Allah ya jarabe ka da shi ka istirja'i in an samu ka kai makamar rida zuciyarka ta samu nutsuwa da abin da Allah din ya baka ji ciwo na cewa Allah bai ma daidai ba balle kuma a ce ka kai wannan matsayin har kai godiya ga Allah subhanahu wata'ala ka ce alhamdulillah to kaga mutumin da ya samu haka ya kai matsayin da ya shaida cewa annal baliyata ni'matan fayashkurul mubtali alaiha dan haka sai ya godiya ga wanda ya jarrabe shi da wannan musibar don haka ana ta nuna mana cewa ne mu fahimci musiba in ta samu bawa ba wai kiyayya ce daga Allah ba a'a musiba tana zamantowa soyayya ce daga Allah ya danganta ga shi yadda bawan ya fuskanci musibar in ya sami yarda balle har ya godiya ga Allah to daraja ce da ɗaukaka da alama na Allah yana sansa Allah ka ba mu dacewa mala ya ce wa ma asabahu min jihatin nasi amma abin da ya samu mutum ta ɓangaren mutane kuma tunda an ce musibar ai kala biyu ne ko ko ta zamanto ɗan adam ba shi da kataɓus ciki wahiya imma an ta kuna min mala san ali adamiyin fihi wanda ɗan adam bai da kataɓus kalmauci misali kamar mutuwa walmar da jinya to ga yadda za ka fuskance ta amma nau'i na biyu wanda zai same ka ta janibin ɗan adam ɗan adam ya zo ya cutar da kai ko ya zage ka ko ya buge ka ko ya lalata ma dukiyarka da abin da ya kama da haka cikin abin da wato zai munana maka a matsayin musiba to falahu fihi shi bawa yana da cikin irin wannan musibar hadhihi almaqamat waɗancan matsaya na baya da aka ambata guda hudu ko dai nuna karaya ne ko ko ya zamanto yayi hakuri ko kuma ya zamanto ya yarda da musibar da ta same shi ya kuma yi godiya ga Allah akan musibar da ta same shi wani ne ya shigo gida sai ya sassare mutum ya kwace masa dukiya ya musiba ce farko abin da mutum zai tuna sai tuna cewa Allah ne ya jarabe shi da wannan musiba amma ya sabbaba dan adam ya zo ya fitine shi to kaga tun ana wajen zuciyarsa za ta samu nutsuwa zai san nutsuwa yadda zai fuskanci al'amarin kuma wannan bai hana a hukunta barawo idan an kama shi ba bai hana in ya san waɗanda suka masa ya kai ƙara don a hukunta su ba wannan duk bai kore masa haƙurinsa da ladan haƙurinsa a wajen Allah ba to yana da waɗannan matsaya guda hudu da aka ambata a baya mudafan ilaiha arba'atun akhar kuma har ilau an sake ƙara waɗansu guda hudu a kansu al'awwal mataki na farko maqamul afwi matsayin yafiya ɗan adam ne sai ya cutar da kai to alama na haƙuri a wajenka shine ka yafe masa eh maqamul afwi ka yafe masa Allah madaukaki ya ce yana tare da masu yafiya ko kuma Allah shi ma mai yafiya ne kuma Allah yana so a yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Abubakar Siddiq da aka yi ma yassa qadafi ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda hadda danginsa kuma wanda yake kulawa da shi misdah abubakar shi yake kulawa da shi tun a makka har aka hijira kuma yana dangantaka da shi sai ya ce kuma yanzu shi bai kula da dangantaka da kasancewa a ƙarƙashinsa yake bai masa kara shine har zai yada magana ƙazafi a kayan yarsa da aka ji bai san tushenta ba sai rantsuwa ya ce ba zan ƙara taimaka masa ba kaga nan sai Allah ta'ala ya masa mu'ataba ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakina wal ya'fu wal yasfahu kum ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum to kaga Allah yana son ayi yafiya don haka mutum zai iya samun kansa a matsayin yafiya kuma idan ya nemi haƙƙinsa shari'a ta ba shi dama don duk wanda aka cutar da shi yana da daman ya je nemi haƙƙinsa a ƙarƙashin shari'a in ba zai iya yafewa ba mutum ya zo ya yadda ke ka kana da dama ka je ka kai ƙara a kwata maka haƙƙinka eh sannan kuma kana da dama ka yafe aiko kisan kai ma da aka ambata kisan kai na kuskure mace yana da dama ya nemi diya amma sai a kwadaitar da shi yafiya asani matsayi na biyu maqamu salamati sadri min iradati tashaffi mutum ya samu kansa a matsayin salamatu sadr zuciyarsa ta samu kubuta min iradati tashaffi daga nufin da zuciya za ta samu na huce haushi shine at-tashaffi huce haushi akan ce ishtafa min aduwihi ayya huce haushi akan abokin gabansa ya masa wani abu wanda zuciyarsa shi ma yanzu ya huce kasan dan adam wani yanzu misali kaman yara sau da yawa za ga ɗabi'a in yaro ya bugi wani wancan ɗin ya sa kuka to duk rarrashin da zaka masa wani yaron ba zai yadda ba sai ya ji shi ya rama kuma ko tsallakatan jikinsa ya ma dukan bai kai wanda aka masa ba kuma sai ga ya shiru ya share hawayensa shi yana ga ya huce yanzu ya rama to wannan shine at-tashaffi huce haushi to yafiya sannan na biyu matsayi na zuciyarka ta kubuta salamatu sadr as-sadr anan zuciya kirjinka ya kubuta min iradati tashaffi daga nufin yin ramuwar da zaka huce haushi sau da yawa mutum za a iya masa laifi ya yi shiru bai ce komi ba bai yi hargowa ba bai aiwatar da kome ba a ido mutane za su ce ya yi haƙuri ko ba haka ba amma zuciyarsa kuma tana rike da ya samu damar da wata rana shi ma zai rama to wannan din shi ma ya zamanto ya kau daga zuciyarka matakin ya fi wancan na haƙurin da ka yi a baya ya zamanto ka yi haƙurin sannan zuciyarka kuma ta kuɓuta daga ƙullata domin kullatan shine zai iya sanyawa kai fatan wata ran kai ma za ka rama don ka huce haushi الثالث matsayi na uku maqamul qadri matsayi na kaddara yadda da kaddara duka al'amarin duda cewa dan adam ya zamanto sababi ba musiba ce kai tsaye daga Allah ba ta zo ta sababin dan adam ne ya maka to mutum sai ya tunanin cewa wannan abun fa dama ta ran gini ran zane dama Allah ta'ala ya riga ya rubuta hakan za ta faru wani zai zama sababin da zai zo ya da kyan ko ya ci mun mutunci ko ya mun kaza ya mun kaza don haka mutum sai ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah ya haƙura ya sallama ga ƙaddara ta Ubangiji to kaga wannan ya ƙara matsawa gaba yanzu ya ƙara kusatan Ubangijinsa wajen ƙara yadda da ƙaddara الرابع matsayi na hudu akan wannan musibar da za ta same ka ta janibin dan adam maqamul ihsani ila al musii ka kai matsayin da ya muna na ma kai kuma sai kyautata masa ko ba haka ba ya zo ya zage ka ya ci ma mutunci ya yi kaza mutane suna cewa me yasa wancan ya kaza kai kuma baka ce komai ba sai dai kammala sai ka ce to zo malam wane sai ka ɗauko naira dubu biyu aljihunka sai ka ce je kai ce fa ne ce gaji je kai ce fa ne ah za a samu kwarai da gaske a wannan zamanin ma za a samu ai koyi da magabata ne ko masu yin hakan ba bayyana ma za su yi ba saboda Allah suka yi sai dai wanda ya gani ya shaida wata rana alhassanul basari kasantin a zamanin da malamai ba su kubuta ba su ma yadda kake ga yanzu a facebook ana zagin malamai to a zamanin daɗin ma malaman ba su kubuta ba a wam haka mutanen gani ma sai san babban malami su zage shi gaba da gaba ma ba ma wannan a facebook ba ka san masu facebook matsorata ne eh zagin kasuwa ne ai ka je ka san mutum a gaban sa ma in ka isa sai ka ga ya zagi wani ya zagi wani wanda in an kawo shi gaban mutumin a ce ya zage shi kuma makirketa zai yi to wancan suna yi gaba da gaba alhassan albasari wani ya same shi ya zage shi ya zage shi ya zage shi hassan albasari sai ya tsaya bai ce masa komai ba yana tafiya ne shi sai ya tsaya ma ya ba shi dama ya yi abin da yake so sai da ya gama zagin ya ishe shi ya tafi sai hassan albasari shi ma ya tafi da ya je sai ya ɗauko kwando na tufa apple da kwandon inabi ya ɗebo su kwando-kwando kwanduna aka taya shi ya kawo sai zo sai samu mutumin sai masa kyauta ya ce bawan Allah ga wannan na kawo maka sai abin ya bashi mamaki hassan basir ya yi sallama ya kawo masa kwanduna na 'ya'yan itace masu tsada ya ce ya shek ba kai ne kan wanda na zaga na yi kaza da kaza sai ce kwarai da gaske kuma ka kawo mu wannan sai ce to kuma me abin mamaki ya ce mutumin da ya ma kyautar ladansa dan na kawo wannan na baka kuma ai ai ba komai bane eh mutumin da ya mun kyautar lada kuma dan na dauko wannan na kawo masa ai kaman ban yi komai ba kaga ya kyautata mu'amala kuma sannan ya marwazi eh ya kawo masa kaya kuma sannan yadda zai karbi wazin cewa idan fa ka ci mutuncin wani to a ranar alkiyama fa in ba yafewa yi ba za a ɗebi ladanka ne a biya shi to haka nan daga cikin malaman madina daga cikin fuqaha saba akwai ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib wanda ake ce masa ali zainul abidin shi ma ya fito a masallaci tare da almajiransa sai wani mutum yana fito a masallaci sai wani mutum ya fito shi ma masallaci shi mutumin ke bada labarai ce ban san dalilin da yasa ni ma ne haka ba kawai sai kama zagin Zainul Abidin fadan maganganu yake munana a kansa yana kushe masa yana kaza mutane da suka ga haka sai suka taso har ma wanda suke waje suka hayayyako akan za su yi ma wannan mutumin ba daɗi za su likida mai duka ganin yadda mutane suka taso kansa sai shi kuma zainul abinin sai ya tsaya sai hana mutanen ya ce kar kowa ya taba shi mutumin ya razana kwarai da gaske saboda yadda ga mutane sun taso ya san in sun rufu a kansa to abin ba zai yi kyau ba to shi zainul abinin da ya ga mutumin ya tsorata ma sosai saboda hayyakon da wasu mutanen suka masa sai ya zo gabansa sai yake kwantar masa da hankali yana ta rarashinsa kwantar da hankalinka ba abin da za su maka ba abin da za su ma kwantar da hankalinka sai ma ya cire rigarsa da take jikinsa irin ta saman nan sai ya saka masa ita ya kwantar da hankalinsa ya ta rarashinsa har sai da hankalinsa ya kwanta sai kuma ya ce ma yaran dan shi yana da dukiya sai ya gaya ma yaransa suke tafe da shi ya ce ku kawo masa abin nan dirhami dubu ɗaya zaginsa bai ta yi to sai mutumin ya ce wallahi sai ya zamanto daga lokacin duk lokacin da ya ganshi sai kunya ta kama shi kuma sai ya dinga cewa na shaida na tabbatar haƙiƙa kai jikan manzon Allah ne saboda ai shi dan gidan Hussein ne Hussein dan gidan Fatima ko dan gidan Ali ibn Abi Talib jikan Ali ibn Abi Talib ne shi Aliyu an samu sunan kakansa kaga ana yi tun a zamanin da ko Ali ibn al-Husayn ibn Ali to kaga wannan matsaya kenan na yadda idan musiba ta same ka ta janibin dan adam kai kuma sai ya kyautata masa ya muna nama kai kuma sai ka kyautata masa ai Allah madaukaki cewa ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim in an munana maka kai kuma ka maida da abin da ya fi kyau kyau akan abin da aka maka an maka muni kai kuma yi mai kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai zan wanda akwai kiyayya ma tsakaninka da shi shi yasa ya munana maka sai ya waye gari ka annahu waliyun hamim kamar wani majibincin ka masoyi makusaci saboda kai ka kyauta masa ya munana maka kai kuma sai kyautata amma sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim ba waɗanda ake jefawa irin wannan ɗabi'a sai masu cikakken hakuri Allah ka samu cikin su ba wanda ake jefa masa irin wannan ɗabi'a ya ɗabi'antu da ita illa dhu hadhin azim sai ma'abucin babban rabo wanne ne babban rabo shiga aljanna ashe ɗabi'a ce ta 'yan aljanna shedan zai iya cewa kai ya za ka yi ya za a yanzu shi ya zo ya ce alal aƙalli dai ka yi haƙurin kawai shi kuma za a kyautata masa to shi ne Allah ta'ala ce wa ma yan zagan naka mina shaitani nasgun wa in ma yan zagan naka mina shaitani nasgun fasta'id billah in shaitan fusgarsa ta same ka ta yana so ya ziga ka ya tunzura ka to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi babu abinda tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama batu da ya ce ba a ba wa ɗan adam kyauta wacce ta fi cika ta fi kamala ba kaman haƙuri haƙuri babu kyautar da ta kai shi ga ɗan adam amma ba kowa ke samu ba amma in mutum har ya kai matsayin to wallahi rayuwar sai ta zamanto shi bai da matsala fa mai haƙuri ba shi da matsala Allah bai da matsala duk tashin hankali idan ka gana yi to a dalilin rashin hakuri ne mutum ya kwana babu nishadi mutum shi kadai ka ga yana kumbura kamar tattabara rashin hakuri yake kawo duk wannan kaga ana kullata rashin hakuri yake kawowa kai hasali duk laifuka da ake ma rashin hakuri yake kawowa masu kidnapping masu sata masu ɗiban manyan kidnappers wanda suke Abuja Allah kuwa ma, akwai manyan kidnappers a cikinsu su sun yi kidnapping ɗin treasurin ƙasa ne national treasury suka yi kidnapping suka haramta ma 'yan ƙasa to dai rashin haƙuri yake kawo wannan shi ma talakan yana fama da talauci kuma yana ta zaginsu yana tsine musu albarka kaga sai a yi kakara a kiyama shi bai more a nan ba gara masu sun more sai a je can kuma ɗaibi ladansa a biya su to rashin haƙuri ne da yake kawo wannan in sun zalunce ka kai shiru kar ka zage su ka koka ma Allah ko ka ambata wane ya zalunce ni wannan ba laifi ba ne ce eh su wane suna zaluntan mu wannan ba laifi ba ne ba laifi ba ne la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son bayyana irin wannan mummunan magana zarga fadan abin da wane yayi sai dai wanda aka zalunce shi wanda aka zalunta ya halatta ya fada ya ce an zaluncan an zaluncan ya halatta a fada an ce naira dubu sittin ta ta fi karfin ma'aikacin gwamnati ko gwamnoni sun ce ba za su iya biyan dubu sittin ba hakan na ji an ce an fada a labarai ba za ta saya ma buhun gero ba dubu sittin din buhun gero dubu tamanin ne ita dubu sittin din ma'aikaci da matansa biyu kai ba shi ma da matarsa ɗaya da yayansa hudu ina shi ne ka'idar boko ko mata ɗaya da yaya hudu to ma'aikaci matarsa ɗaya da yaya hudu dubu sittin ɗin in ya ɗauki dubu talatin ko dubu ashirin kwano nawa zai saya masa na gero dubu ashirin ina kwano goma ne to ya sai gero kwano goma sauran dubu ashirin ɗin sarrafa man ita kuma tsakanin manja da magi da sabulun wa sabulun wanki da nefa da su ma suka ƙara ban a ko an ce kuma ko waɗanda newspaper allowance ma 1.1 wani abu miliyan ake ba su ana makaranta newspaper ne yanzu? wallah al-musta'an ƙasan na akwai gyara abin ya tafi haka akwai abin tsoro fa tsoron shine idan har abin ya tafi haka to za a samu masu laifi su za su yawaita cikin al'umma wallahi za a samu masu laifi talakawa duk lokacin da talauci yawa a mutane to laifi a bakaken america idan ka duba tarihi haka abin yake lokacin da aka kauda su turawa da suka aka yi kauda slavery aka ce wai an ba su yanci sai aka watsa su kawai suka tafi jeji suka je suka yi garuruwansu ko yin a gari suke suna can outskirts suka yi squalors babu kome ba social amenities ba privileges babu damammaki na aiki na karatu ba kome kawai a zuwan suke kamar dabbobi ba abin da ake basu ko ba a basu wata dama sai 'yan tsirari kaɗan su za su ɗan samu shiga cikin jama'a har masu ɗan yi kasuwanci a matsayin baroli da suwaye da sauransu to sai crime ya yawaita a cikin saboda talauci ya yi yawa sai zamanto crime laifuffuka kashe-kashe shan kwaya cinikin kwaya karuwanci da abubuwa da yawa irin wannan social vices sai suka yawaita a cikinsu kuma har yanzu sun sami sun shiga cikin jama'a har an samu baki ma ya yi mulkin kasar ko ana samun matsayi da sauransu duk suna abin nan to har yanzu tasirin bayan yana nan a cikinsu har yanzu so wannan is a social fact duk lokacin da aka ce talauci ya yawa a cikin mutane suka rasa yadda za su yi duk wani abu da ake bukata na social services ba su da shi ba su da access to education health care kan ba a magana mutum a ɗan jinya da za a iya maganinta sai Allah ya ta'allaka ajalinsa a kai saboda an ki kulawa da shi kuma ba shi da kuɗin da zai biya to idan aka kai irin wannan matsayin mutane kuma ba sa iya cefa ne ba su da abin da zai iya sustaining ɗinsu su karan kansu ba ba za su iya educating ɗin ‘ya'yansu ba ‘ya'yan kuma ana ta hayayyafa suna fitowa a haka to fa shikenan za a samu talks ne za su yawaita sai ga crime ya yawa cikin jama'a kuma in crime ya yawa a cikin jama'a sai zaman to su waɗancan da suke ga suna saman to sai rayuwar ta kuntata a gare sai ake munzalin da watar mutane za su revolt to yan ba ma son akai irin wannan matsayin ne gara Allah ya sa su yi hankali su fahimci matsalar da take gaba me sai ka tara trillions ta fawa balewa da ake ambatansa trillion ya tara bawan Allah kuma akwai mai din altun a lokacinsa ake drilling ake fidda mai sai ka tara trillions kafin kai mutunci a cikin jama'a mutum nawa ne yanzu waɗanda suka mutu a cikin cikin waɗanda suke mulki kasar na a matsayin mabambanta sun mutu ba mutunci kuma ba a tuna su ta faɓalen ku har yanzu ba a fasa tuna shi ba har yanzu ambatonsa ake Allah ya musu rahama kyawawan ayyukansu Allah ya kai musu eh su kuma waɗannan Allah ya shirar da su to ana bukatan hakuri a kowane irin janibi janibin shugabanci janibin talakawa janibin malanta karantarwa janibin ɗalabta kowane gefe ana bukatan hakuri idan ba a yi shi ba to ba za a ci jarabawa ba Allah ya ta'allaka rabauta a ranar alkiyama sai da hakuri yana cikin sharuɗa da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr duk dan jinsin dan adam yana cikin hasara illa allazina amanu su wanda suka tsarkake imani wa amilus salihati suka yi abinda Allah da manzansa ya koyar wa tawasaw bil haqqi suka yi umarni da kyakkyawa umarni da gaskiya suka tsayu akanta wa tawasaw bis sabr sai kuma wanda suka rayu a kayan haƙuri shine suke wasici da gaskiya ma'ana suke wasici da hakuri to alqismu thalith bangare na uku ai an ambaci alqismu alawwal dama an ce fahahuna thalathatu aqsam an fada qismu alawwal da rabarabansa yanzu mun fada alqismu thani da nau'o'insa to alqismu thalith kashi na uku ma ya kunu roduhu bi ikhtiyarihi akwai abinda a cikin yanayin rayuwa gudanarsa a bisa zaɓinka ne fa idza tamakkana minhu lokacin da kuma ya tabbata a gare ka lam yakul lahu ikhtiyar sai zamanto kuma baka da zabi a kansa wala hilata fi daf'ihi kuma ba za ka iya tunkuɗe shi ba zaɓinka ne kai sha'awar abin to amma kuma da Allah ta'ala ya jarrabe ka a cikin wannan abin kuma baka yi satun kuɗe shi ba to ana samun irin wannan nau'o'i a rayuwa wancan karin na bada misali kawai misali mutum yana san ya'ya sai ya aure sai ya haifi ɗa kuma ɗan watakila sai ya zo shi kuma yana da wani deformity to kaga ana buƙatar hakuri zaɓinka ne kana son ɗa shi yasa ka bi wasilar samun ɗa amma kuma sai Allah ta'ala sai ya jarrabe ka kashe shi yanzu zaka yi tunda ya zo ba irin yadda kake so ba to ana bukatan hakuri akan waɗannan bangarori baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kimsa mana yin hakuri a wannan rayuwa mu samu cin jarrabawa ya sa aljanna ta zama komar mu gaba ta gaba shi ma dai ta'allake da haƙurin ya ce al'akbaru alwaridatu fi fadilata sabr labarai waɗanda suka zo da ke nuna falala na haƙuri yan ce alkhabar ana nufin hadifai kenan fi sahihi muslimin ya zo a cikin sahihin muslim kitabul jana'iz an ummu salama qalat daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqula ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha ta ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba wani musulmi tusibuhu musibatun da wata musiba za ta same shi fa yaqula ma amarahu Allah ya faɗi abin da Allah ya masa umarni shine mutum ya istirja'i ya ce inna lillahi lalle mu na Allah ne mallakarsa wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu masu komawa ne zuwa gare shi gidan duniya ba madawama bane Allahumma ajurni fi musibati Allah kama kwabce ni dangane da wannan musibatawa waqluf li khairan minha kama man da mafi alherin abin da na rasa to mutum ba zai faɗi haka ba illa akhlafa Allahu lahu khairan min hafa ce sai Allah ta'ala ya maye masa da mafi alherin abin da ya rasa imma a duniya ko a lahira ko a hada ma duka qalat ummu salama tace falamma mata abu salama lokacin da mijinta abu salama ya rasu mijinta abu salama mutumin makka ne ba quraishi dan uwan annabi ne da suka sha nono daya to da abu salama ya rasu kultu ta ce ayyul musulmi na khairun min abi salama ni ko a yanzu wani musulmi zan samu wanda ya fi abu salama daraja ya fi abu salama alheri saboda ita kadai ta zauna wajen abu salama kasan mace tana son haka sannan abu salama yana ƙaunarta sannan abu salama mutum ne mai bin addini kwarai da gaske sannan abu salama su suka fara yin hijira da annabi ya umarni a hijira falamma mata abu salama qultu ayyul muslimina khairun min abi salama awwali baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gida na farko da suka yi kaura zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fara kaura duk da ita lokacin da za su fita sai danginta suka zo suka kamo ta da ita da ɗanta suka ce kai abu salama in har ka tafi yarmu ba za mu bar ka tafi ka ba kai ka je can ka tafi ita ba za ta bar cikin danginsu ba ita suka kamo ta tana kuka suka tsare ta a gida to dangin abu salama duk da su ma ba musulmi ba ne saboda hamiya da suka ji cewa dangin matar abu salama sun kwace ma yarsu su kuma sai ka ce a to ai sun kwace yar da ɗanmu mu ma ba za mu bar ɗan nama a wajensu ba sai ka je sai suka kwace ɗan a wajen ummu salama ƙarin musiba kuma a wajenta sai da ta shekara guda ba mijinta bata san ina yake ba ba ɗanta batta ganinsa bata san ina yake ba yaya wani ne yake uwa kwace mata da tukunna sai da lamarin ya kai yadda ya kai saboda yadda sai ga ta shiga damuwa wanda daga cikin dangi ya ce kai abin nan da muke mata ya yi yawa ko ba kwaso ni kan zan ɗauke tankai ta wajen mijinta ya je ya roƙi yan uwan abu salama ya ce zan kai ta wajen mijinta ko ku ba da ɗan haɗa ta aka haɗa ya raka ta ba musulmi ba ne fa ya raka ta haccen ya dawo to shine ta ce ina zan iya samun ya abu salama gidan farko da suka yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciyarta ne ba wai faɗa ta yi a baki ba a zuciyarta ta darasa haka ɗin ta tuna annabi ya faɗi haka kuma yanzu sai ta wannan tunanin kuma sannan a lokacin sai ta ga tana da 'ya'ya yanzu wa zai aure ta da 'ya'ya kai ne ka zo za ka neman bazawara sai aka ce ‘ya'yanta bakwai duk a wajenta suke ba wanda ya ɗauko ɗaya a cikin dangi ai kaga sai ka sake tunani ko? ha? to yin hajiya ce kuma ina ruwanta da kai kana talaka a sai ta nema allaji to ta ce thumma inni qultuha amma saboda yaƙini da imani na abin da annabi ya faɗa sai ta faɗa ta yi wannan addu'ar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ta ce fa akhlafa Allahu li rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya maye min da manzon Allah ta samu wanda yafi nata ko bata samu ba ta samu wanda yafi kowa ma na kowa ma to kaga wannan yana nuna haƙuri shi yasa Allah madaukaki yace wa bashshirus sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كي البشر كما سحقوري sune waɗanda idan wata musiba ta same su sukan yi istirja'i su mai da abin zuwa ga Allah to Allah ta'ala ya ce suna da tsira a wajen ubangijinsu da salati kuma sune shiryayyu وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل إلو تكين صحيح البخاري دقا حديث أبو هريرة الله قال مصير داتي منزان الله سيرا دامين چن الله ستبت أغريش ياتي يقول عز وجل Allah maɗaukaki yana cewa kaga wannan annabi ya rawaito daga ubangijinsa kenan ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة باوانا مؤمني bashi da wani sakamako a wajena in na amshe masa masoyinsa daga mutanen duniya wasu malamai suka ce ɗa sannan thumma ihtasabahu sannan ya yi haƙurin neman ladansa a wajen Allah illal janna face aljanna ɗin kaga wannan yana nuna falala na haƙuri wanda ya tambule-bule ya nuna karaya kuma sannan daga baya ya haƙurin dole to ya rasa lada wataƙila ma a cikin surutan da ya yi wanda suka saba ma shari'a ya samu zunubi amma wanda tun farkon al'amari sai mai da al'amarin zuwa ga Allah a sabar inda sadamatul ula bugun farko sai ka mai da al'amarin ga Allah kowace irin musiba ce to insha Allah sai Allah ya mai maka mafi alkhairi nan duniya ko lahira ya baka sakamako mai gwabi wa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim imam al-bukhari ya kawo shi a cikin kitabul marda muslim ya kawo a cikin kitabul bir wasila wato an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minina aisha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min musibatin tusibul mu'mina إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها با wata musiba da za ta samu mumini illa kaffara Allah biha anhu face sai Allah ya kankare masa ya kankare masa me ya kankare masa zunubi illa kaffara Allah biha anhu sayi'atan kenan hatta shaukata yushaku har kaya da zai taka kaya ma ya ka taka ta ai musiba ne ba za ka san musiba bane sai ka taka tsidau ko musiba ce to hatta wannan wani da ya ce wayo na shiga uku a ba lada ya shiga uku ya ce ba ya taka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai lada ana istirja'i yayi har kaya idan ka taka musiba ce wanda Allah zai yafe maka laifi a dalilinta wa fil musnad ya zo cikin musnadi na Imam Ahmad bin Hanbal min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu daga hadisin Abu Hurairah Allah ya yarda da shi ke cewa لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة wannan hadisi ne wanda yake marfu'i wasu malamai ma daban sai ruwaito wannan hadisi imamu turmuzi cikin az-zuhd imamu hakim kuma ya inganta shi da shi da imamu zahabi Ashek Shakir shi ma ya inganta shi wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la yazalul bala'u bil mu'mini bala'i ba zai gushe da ga mu'mini ba awil mu'minati ko mu'mina fi jasadihi imma ya same shi a jikinsa kaman jinya wa fi malihi ko kuma dukiyarsa asara ta rika samun sa wa fi waladihi ko kuma ga 'ya'yansa musiba ta same shi wala Allah wani ya rasu hatta yalqallaha face har sai ya hadu da Allah wa ma alaihi min khati'a ba shi da wani laifi ba wani zunubi a kansa ai sharadi idan yayi hakuri kenan ko musibar tana ta samun sa yana hakuri tana samun sa yana hakuri laifinsa ake wankewa har sai ya je wajen Allah subhanahu wataala ba shi da da laifi dan an yafe masa a dalilin hakurin da yayi wannan ya isa ga falala ta hakuri ba mu tsaya ana inda lokaci yayi ko in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu gaba sai mu dora kuma insha Allah amma kuma rana ya cewa ba za mu karatu ba saboda za ta zamanto mutane sun so makwalama ko ni bana za a yi layyar ko to Allah ya ba mu iko abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum